الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال له الحمد في الأولى والمآل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والآل أما بعد فإن من عظيم نعمة الله على عباده المؤمنين أن هيأ لهم أبواب البر والخير والإحسان عديدة يقوم بها العبد الموفق في هذه الحياة ويجري عليه ثوابها بعد الممات ينتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه الثواب درجاته تزداد وحسناته تتنامى وأجوره تتضاعف وهو في قبره فما أكرمها من حال ولا أجمله وأطيبه من مآل فقد روى الإمام البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته حسنه الألباني تأمل أيها المسلم تأمل هذه الأعمال واحرص أن يكون لك منها حظ ونصيب ما دمت في دار الإمهال وبادر إليها قبل أن تنقضي الأعمال وتحل الآجال العلم هنا هو العلم النافع الذي يبصر الناس بدينهم ويعرفهم بربهم ومعبودهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم العلم الذي به يعرف الهدى من الضلال والحق من الباطل والحلال من الحرام ويدخل في هذا كتاب صنف العالم أو صوتا يبقى مسجلا في الأشرط والقرص المشتملة على دروسه العلمية ومحاضراته النافعة وخطبه القيمة فينتفع بها أجيال بعده والمساهمة في طباعة الكتب النافعة ونشر المؤلفات المفيدة وتوزيع الأشرطة العلمية والدعوية له حظ, حظ وافر من ذلك إن شاء الله إجراء النهر لكي تصل المياه إلى أماكن الناس ومزارعهم فيرتوي الناس وتسقى الزروع وتشرب الماشيه تيسيرا وتنفيس وتنفيسا للناس قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس رواه الطبراني وحفر الآبار نظير السابق ففي الحديث بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه الأقش فوجد بئرا فنزل بها فشرب فشرب ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من الأقش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من الأقش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر متفق عليه بناء المساجد بناء المساجد التي هي أحب البقاء إلى الله والتي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تقام فيه الصلاة وتتلى فيه القرآن وتذكر فيه اسم الله وتنشر فيه العلم ويجتمع المسلمون فيه لإصلاح دينهم ودنياهم نور على نور وتوريث المصحف بطباعتها أو شرائها ووقفها في المساجد أو المدارس أو لأشخاص له أجر عظيم كلما تلي أو تدبر أو عمل بما فيه أو دعي إليه وهديه وتربية الأولاد في حسن تأديبهم والحرص على تنشئتهم على التقوى والصلاح وغرس الشجرة يستفاد بظلها وثمرها وحطبها وورقها ينتفع بها الناس والدواب فعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته حسنه الألباني بيت لابن السبيل يشمل مسكن لطلاب العلم أو الأيتام أو الأرامل أو الفقراء والمساكين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إخوتي في الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد وأنا مسلمي مسأل البركة muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yini na juma'a yau muna goma sha takwas kenan ko sha tara ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan kwatuba tamu za ta magana ne akan aikace-aikacin alkhairi waɗanda ake kiransu sadakatun jariya, sadakoki waɗanda suke gudana, wato ladansu na nan na bin mutum ko da bayan ya mutu daga nan kuma har ya zuwa abin da Allah ya so. Babu shakka yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayan samummunai da Allah ya shirya musu ƙofofin alkhairi. ƙofofin kyautatawa masu yawa wanda yake bawa zai miƙe ya aikata wani aiki na alkhairi a wannan rayuwa amma ladan shi ya ci gaba da gudana bayan shi har lokaci mai tsawo bawa yayi ƙaura daga wannan duniya gidan aiki ya cira ta zuwa ga Allah amma kuma ladan shi na nan na gudana darajojin shi a wurin Allah suna ƙaruwa kyawawan ayyukan shi suna ta ƙara renuwa, ladan shi yana nunnunkowa, alhalin shi yana nan a kwanci a ƙabarinsa. Babu dai abin da ya kai wannan daraja, babu abin da ya kai wannan kyau, babu abin da zai fi gadar ma mutum da kyakkyawan makoma irin wannan. Al'imam al-Bazar ya ruwaito hadisi daga Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu. ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, waɗansu abubuwa guda bakwai, bawa zai ci gaba da samun ladansu alhalin yana kwanci a cikin ƙabarinsa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man allama ilman wanda ya karantar da wani ilimi aw ajra nahara ko kuma ya haƙa wani hanyar ruwa aw hafara bi'ran ko ya haƙa rijiya aw gharasa nakhlan ko ya shuka wata itaciya aw bana masjidan ko ya gina masallaci aw warrasa mushafan ko ya gadar da alqur'ani aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi ko kuma ya bar dan kirki wanda zai ci gaba da neman mishi gafaran Allah subhanahu wataala bayan ya mutu waɗannan abubuwa guda bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana kwance a cikin kabarinka shekara goma, ashirin, talatin, ɗari, shekara dubu in dai kayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kuma ba su dakata ba to ladan na nan na gudana daga nan kuma har ya zuwa lokacin da abin zai dakata lalle lalle ƴan uwana musulmi mu sa kwaɗayi matuƙa mu kalli waɗannan abubuwa guda bakwai da kyau kowa ya ga irin yadda zai yi makansa guzuri musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda mace-mace sun yi yawa ko da a da can baya zai wahalan gaske ka samu wanda ya shekara ɗari a nan zai wahala in ma ka samu wanda ya shekara ɗari to ƙila yanzu ba yana cin hayyacinsa ba ƙila ma juma'an ta faɗi a kansa saboda yanayi na jiki da tsufa da kullum ana fama da ciwo to amma menene za ka yi kuma aikace-aikacen alkhairinka su ɗoru su girmi shekara ɗari shekara dubu to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zayyano maka waɗannan abubuwa guda bakwai addinin musulunci yana da hikima sai bai ce aiki ɗaya ko biyu ba sai ya ce aikace aikacen sun kai guda bakwai idan ka gajiya a wancan kila kana da ƙarfin yin wancan in ka kasa yin wancan kila kana da ƙarfin yin wancan amma a ce duka ƙofofin nan guda bakwai a ce musulmi ya kasa samun guda ɗaya da zai iya shiga ciki to kaga koda ba a gaya mishi ba shi ma san musulmi ne amma mai rauni imani to da haka kowa ya ga inda zai yi amfani kansa yadda zai gadar ma kansa da wani alkhairi ko da bayan ya mutu ilimi mai amfani wancan ilimi da annabi ya ce ilman allamahu ilimin da ka ilmantar malamai suka ce shine al-ilmun nafi ilimi mai amfani wanda ke haskaka ma mutane su gane addini yana gaya musu wane ne Allah, yana gaya musu wane ne abin bautansu na gaskiya, yana shiritar da su zuwa ga hanya madidiciya. Ilimin da da shi ne ake tantancewa tsakankanin shirya da bata, kaga kenan ba ilimin hauma-hauma bai, ilimi ne wanda Allah ya baka kana ganin bata ka gane wannan bata ce, in kaga shirya ka san wannan shirya ce, to irin wannan ilimi me ya kai darajar shi musamman irin wannan zamani da fitintunu suka yi yawa da zantuttuka suka yi yawa da ƙarerai suka yi yawa a cikin addini da ƙage da ɓatanci ga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi yawa sai ya kasance kana da ilimin da zai tantance maka tsakankanin gaskiya da ɓata kana da ilimin da zai tantance maka tsakankanin halal da haram to wannan shine ilimin da ake magana akai malamai suka yi bayanin cewa wannan ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin sadaqatun jariya to har da littafi da mutum ya rubuta na ilimi wanda yake shiryatar da al'umma yana nuna musu bata daga shari'a yana musu bayanin Qur'ani ko sunna ko bayanin hukunce-hukuncen Allah subhanahu wataala a cikin addini ko kuma yana karantar da su tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da aikace-aikacensa da shiriyansa da kuma da'awansa. To duk abin da mutum ya yi ko ya rubuta ko ya ɗauki nauyi aka rubuta ko ya ba da gudunmuwa gurin bugawa, to duk ya shiga cikin sadakatun jariya. Haka nan malamai suka ce a wannan zamani sauti da mutum ke amfani da shi ya karantar da al'umma abu mai amfani. ga yana a cikin kasakasai ko a cikin CD ko a cikin memory ga nan ana yaɗa shi ga al'umma, to ya shiga cikin wannan. Ko darussa masu amfani da mutum yake karantar da al'umma, ko kuma huɗubobi rayayyu waɗanda suke suke rayar da zukatan bayi, wanda al'umma za su ci gaba da amfani da wannan ko da bayan mutum ba shi a rayi. To, duka waɗannan suna daga cikin sadakatun jariya da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Idan ka ilmantar da ilimi, to lalle ka shiga cikin wannan. Haka nan daidai wani abin da ke da alaƙa da ilimi na addini da gane Allah, to ko ka yi kai kaɗai, ko ku yi tarayya ku yi, ko ka ba da naka gudunmuwa domin a yi, to wannan la shakka yana daga cikin sadakatun jariya. Ina irin mutanen nan da kan ɗauki nauyin ɗalibai, wani sai ya ce, bari in samu waɗansu ɗalibai biyu uku hudu biyar in ɗauke nauyinsu su yi karatun addinin musulunci mai yiwuwa ba su da gata ƙila ma marayu ne ƙila talakawa ne fitik suna son su yi karatun nan amma ba su da yadda za su yi to idan ka sahale musu ka buɗe musu ƙofan da za su yi karatun addini to ka samu sadakatun jariya a cikin rayuwanka duk abin da suka karanta na alkhairi ko ƙur'ani ko sunna suka yi aiki da shi ko suka karantar da wani to daga nan ladan ka kai ma ba zai yanke ba idan wani ya karantar da wani wani ya karantar da wani wani ya karantar da wani kenan ana iya samun ladan ka ba zai yanke ba matukan dai ana nan ana karantar da ilimi ko kuma ana aiki da abin da ka karantar ko kuma abin da ka ɗauki nauyin ɗalibi ya je ya karanta shi ma ya ci gaba da karantarwa ladan ka ba zai yanke ba shi kuwa wato buɗe hanyar ruwa shine a buɗe hanyoyin ruwa su isa zuwa ga mutane a shayar da dabbobi a shayar da gonaki a shayar da tsirrai domin a sanyaya ma bayin Allah musamman a angoyi a yankunan da ba su da ruwa akwai angoyi da yankunan da yake zaka ga ba su da ruwa ba ruwa kila angoyin suna kan dutse to idan da za a samu wani mutumin Allah mutumin alkhairi ya samo irin manya-manyan kamfanonin nan waɗanda suke yin bohol a haƙa ya zurfi a wuce wannan duwatsun a samu ruwa nagartacce al'umma su riƙa sha suna alula suna wanka na ibada suna wanka na jin daɗi a yi azumi su buɗe baki da wannan ruwa abubuwa na alkhairi dabbobi su zo su sha ruwan ya zube a ƙasa ciyawa ta fito dabba ta zo ta ci waɗansu su zo su yanka su yi buƙatuwan kansu to irin wannan alkhairin da ke ciki ba kaɗan ba ne. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Khairun nasi amfa'uhum lin nas. Mafi alkhairin mutane shi ne wanda ya fi amfanin mutane, kamar yadda al'imamu tsabarani ya ruwaito. Gwargwadon irin yadda kake amfanin mutane, gwargwadon irin yadda kake da fifiko a wurin Allah subhanahu wata'ala. Babu banza sai dai wanda ya bansantar da kanshi. Illa man safiha nafsahu, wanda ya mai da kanshi banza, to shi ne banza. amma wa illa ka kalli kanka mana ka auna kanka a mizani wani irin amfani ya kamata in yi ma al'umma ni abin da nake da shi shine ina da kaifin basira ko da baka da ilimi to tsara ma al'umma yadda za ta ci nasara yadda matasa za su zauna su sana'o'i su samu amfani tsara ma al'umma yadda za a yi haɗin kai tsara ma al'umma yadda za a riƙa tsaftace muhalli tsara ma al'umma yadda za a tafi akan tsari yara su san su yara ne su bi manya, manya su san su manya ne su tausaya ma ƙanana. Shugabanni su gane irin girman haƙƙin da Allah ya ɗora musu, su tausaya ma talakawansu, kaga kai kayi amfani al'umma ke da irin daman da Allah ya baka. Shi kuma wani Allah ya bashi ilimi ne, wannan ilimi ko na addini ko na rayuwa. Allah ya sanar da shi sana'o'i, ya zama gangaren gurin iya sana'o'i, ya iya ɗinki, ya iya kafinta, ya iya kaza ya iya aikace-aikace daban-daban sai ya karantar da 'ya'yan musulmi domin mene a gusar da zaman banza cikin al'umman musulmi wannan ya shiga cikin alkhairi mai yawa saboda ne khairun nasi anfa'uhum lin nasi yana cikin mafi alkhairin mutane a cikin rayuwa wani Allah ya bashi dukiya to ya ake sarrafa dukiyar nan ya tara 'ya'yan musulmi yana karantar da su ga yadda ake sarrafa dukiya in ka samu dubu ga yadda za ta koma dubu da ɗari biyar ga yadda za ta koma dubu biyu dubu goma ga yadda za ka yi arziki ya karantar da al'umma yadda ake kiwo yadda ake noma yadda ake manajin ɗin shago duk ya karantar da al'umma to zai shiga cikin khairun nasi an fa'uhum lin nasi ballantana matan da ta tarbiyyanci ƴaƴa a cikin gida wanda yake zai zo a nan gaba kaɗan a ce ta tsaya kai da fata ta ba da gudunmuwa wurin tarbiyyantin ƴaƴan gida alkhairin ki a wurin Allah ba kaɗan bane ƴar uwata da haka wannan bakin kishin da ake sa ma rai ƴaƴan kishiyanki ko su mutu ko su lalace ke ba matsalan ki bane ke fatan ki ma su lalace a rika tafa ma ƴaƴanki ana zagin ƴaƴan kishiyanki kin fado ba ki da nauyi ki kallaci wato ki kalli girman darajar da zaki samu in kika baza kokari kika samar da shari'a a gidan ki koya ma ƴaƴan gidan rubutu ki koya musu karatu ki koya musu tarbiyya ki bude kofan ayi hadin gwiwa da ke domin samar da maslaha duk wannan yana daga cikin khairun nasi anfa'uhum lin-nas to haka nan ma haƙa rijiyoyi wannan kaka mun bohol kenan ko kuma irin hanyoyin ruwan nan da ake yi a lambuna shine binnan binnan auna haran ajrahu irin hanyoyin ruwan da ake yi a lambuna da fadama fadama ana amfana to shi kuma wannan hafrul ba'aba haƙa rijiya saboda irin amfani da rijiya take da shi shi ma kaman wancan ne har muka ƙara da wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wani mutum yana cikin tafiya kishi yayi mishi tsanani kwarai da gaske sai ya ga wata rijiya ya shiga wannan rijiyan ya gangara cikin rijiyan ya sha ruwa ya sha ruwa ya sha ya koshi falil alhamdulillah minna da ya fito sai ga wani kare yana nannagi yana cin tabo wanda ke kewaye da rijiyan nan wannan mutumin yana ganin wannan karen ya ce tabbas abin da ya koro ni shi ya koro wannan karen kishin ruwa ne sai ya cire takalminsa yana da kwabashus ne sai ya cire sai ya shiga cikin rijiyar ya ɗibo ruwa a wannan takalmin nasa ya zo ya ba kare ya sha ya sha ya sha ya koma ya ɗibo ya ba kare sai da karen nan ya sha ya ƙoshi karen nan ya juya tafi abin shi to wannan aiki da wannan mutum ya yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ji daɗi sai Allah ya gode ma wannan bawan daga nan ya gafarta ma wannan bawan duk abin da ya gabatar na zunubi a wata riwayan aka ce karuwa ce ma a wata riwaya aka ce mace ce ita ne ta shayar da kare kuma duk da karuwancin nan nata ba a ce mata daina karuwancin ba amma Allah ya gode mata ya gafarta mata ya shigar da ita aljanna to shine da sabai suka ji wannan suka ce ya manzon Allah yanzu ashe dabbobi ma da muke kyautata ma za mu samu lada annabi ya ce duk wani danyen hanta da ka taimake shi ya rayu ko ya samu sauki a rayuwarsa to Allah subhanahu wataala sai ya rubuta maka lada akai duk wani danyen hanta ko alade ne yau ka samu alade yana jin yunwa ka ba shi abinci ko ka ba shi ruwa sai Allah ya rubuta maka lada. Ko arne ne kafiri, in dai ba a fagen yaƙi ba ne, yau ka ga arne ya galafaita zai mutu, ka ba shi ruwa ya sha, ko ka ba shi abinci ya ci, Allah zai rubuta maka lada mai yawa. Kai duk wani ɗanyen hanta da ka taimaka, to Allah subhanahu wata'ala zai rubuta maka lada mai yawa a kansa. Ginin masallaci kuwa, wanda shine mafi soyuwan wuri a ban ƙasa ga baki ɗaya a wurin Allah. ɗakin da Allah ya yadda ya ba da umarni ƙarar cewa a je a gina shi, a kuma ɗaukaka gininsa, Allah ya ba da lafisi a yi ta ambatan Allah a cikinsa, a tsayi da sallah, a karanta alƙur'ani, a yaɗa ilmoma masu amfani, musulmi na tattaruwa a ɗakin Allah suna tattaunawa yadda za su daidaita addininsu yadda za su daidaita rayuwar duniyansu. Duk wanda Allah ya bashi ya sahale mishi ya gina masallaci, ladan shi ba zai yanke ba a wurin Allah subhanahu wataala ga ginin masallaci ga kuma waɗannan ɗaiɗaikun alkhairan da ake gabatarwa a masallaci wanda shi kuma daban ne in aka karanta alqur'ani mai girma a masallaci to ladan masallacin daban ladan kuma karatun alqur'ani daban in aka ilmantar da bayin Allah ladan ginin masallaci daban ladan ilmantar da bayin Allah daban alkhairi akan alkhairi haske akan haske da haka ƴan uwana musulmi kowa ya kwaɗayi ko dai ka gina masallaci ko ka rayar da masallaci, ka kawo ma masallaci kafet, ka kawo ma masallaci abin nan fitullu, ka kawo ma masallaci fanka, ka kawo masallaci duk wani abin da masallaci ke nima, to yana ciki, cikin wannan sadakatun jariya da harshen annabi sallallahu alaihi wasallama. Gadar da alƙur'ani mai girma ya haɗa da ka sai alƙur'anin, ka raba a masallatai, ko a makarantu, ko ka ba ɗaiɗaikun mutane, ko kuma ka sa a buga alƙur'ani mai girman duk lokacin da aka karanta ko aka yi tadabburi ko ɗalibin ya karantar da wani ɗalibi ko ya da awa zuwa ga shari'an alƙur'anin Allah maɗaukacin sarki ya baka ladan shi shuka itaciya a tarbiyyan ƴaƴa kuma a tarbiyyance su a ɗora su akan turba na addini su taso akan tsoron Allah da kuma nagarta hakanan shuka itaciya za amfana da inuwanta za amfana da ƴaƴanta za amfana da ganyenta za a amfana da kiraranta duka abubuwa ne masu amfani mutane za su amfana dabbobi ma za su amfana al-Imam Ibn Majah ya kawo wani hadisi wanda ke da kwatankwacin na al-Imam al-Bazzar yace kyawawan ayyukan mummuni da za su ci gaba da gudana bayan ya mutu shine ilimin da ya ilmantar ya yada ko dan kirki da ya bari ko alqur'ani da ya gadar ko masallaci da ya gina ko gidan ‘yan tafarki, gidan ɗaliban ilimi, ko gidan matafiya waɗanda suka taso ba su da masauki, to yanzu dare ya musu, to shi kenan in ka gina wannan gida za ka samu cikakken ladan wanda baya yankewa. Irin gidan da muke ta fatan Allah ya kawo waɗanda za su gina, waɗanda za mu riƙe sauke malamai na Allah, waɗanda za su riƙa wa'azi suna karantar da al'umma, ko kuma bayin Allah waɗanda yake ba su da galihu amma tafiya ya kawo su. mu sauke su domin Allah ladanka ba zai yanke ba. Muna fatan Allah ya taimake mu da wanda zai gina mana wannan gida, muna da wadataccen fili, duk iya yadda kake so a gina, in ma bene kake so mai hawa biyar duk muna da filin da za a gina. Ko kuma sadaka wanda mutum ya fitar da ita daga cikin dukiyarsa a lokacin da yake cikin halin lafiya da rayuwarsa. Ko kuma masallaci ko kuma korama da bawa ya ya abin nan. Ya ya ya gudanar da shi. wannan hadisi al-Imam Ibn Majah shine ya ruwaito to shi kuma wannan gida kamar yadda muka ci ya hada da gidan ɗaliban ilimi ko marayu ko gwagware ko waɗansu talakawa yanzu idan da Allah zai hore maka ka ce ina ɗaliban ilimi masu neman aure amma ba su da gida to nayi tutu da drone kaman guda 50 ka zo ka karba za a baka ko dai kyauta ka zauna ko kuma za ka biya rabin kuɗi misali ka buɗe wani ƙofa na sadakatun jariya da ladanka ba zai yanke ba daga nan har tashin alkiyama da haka ya ƴan uwana musulmi mu tuna da faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu rak'u Allah ce ya ko masu imani ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujada wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku ta'ala wa fa'alul khaira ku yawaita aikin alkhairi la'allakum tuflihun ana fatan za ku ci nasara idan kuka yi wannan da haka ya ƴan uwana muna roƙon Allah subhanahu wataala ma'abocin al'arshi mai karamci mai girma, Allah ka sa muna da rabo mai gwaɗi a cikin waɗannan aikace-aikace na alkhairi. Allah ka taimake mu, mu iya tsayuwa da waɗansu daga cikinsu ko ma dukkansu. Allah maɗaukakin sarki ka gwaɓa ba alkhairinmu, Allah ka tabbatar da digadiganmu a kan gaskiya, Allah ka tabbatar da mu a kan shirya har ya zuwa mutuwa. Allah ka gafarta mana kurakuranmu, Allah ka yafe mana laifuffukanmu, abin da ya dame mu Allah ka ɗaukake mana, abin da muke iyawa Allah ka taimake mu. Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu, Allah ka ji kan magabatanmu tun daga iyayenmu da malamanmu da sauran waɗanda suke da alfarma a kanmu da dukkan musulmi tun daga zamanin annabi Adam muna fatan Allah maɗaukan sarki ya gafarta musu. Allah ka yalwata mana, Allah ka kyautata mana, Allah ka raba mu da kunci da talauci da kakanikayi. Allah ka shirya mana ‘yan matanmu, Allah ka gyatta mana samarunmu, Allah ka tarbiyyantar da ƙananan yaranmu, dattawanmu Allah ka yi musu albarka, shugabanninmu Allah ka hana su zalunci, Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai, Allah ka ba mu mai kyau a nan duniya, ka ba mu mai kyau ranar tashin alkiyama, ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.